أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markazin ahli sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Yamuna Juma'a sha biyar ga wata na Juma'a dal'ula hijira shekara 441 wanda ya dace da goma ga watan harko shekara 2020 insha Allah ganin sati da ya gabata mun tsaya aya ta 85 kene yau insha Allah cikin suratul nahl muna suratul nahl aya ta 85 kene yau insha Allah za mu tashi aya ta 86 kahin nan yan uwa na isko tambayoyi to gaskiya za mu takaita ganin lokacin da kai ci ne akan tambayoyi da dama za mu takaita tambaya ɗaya biyu zuwa uku da yin gasa a ɗan wani harko iya maganar cewa magana ta gaisuwa lokacin gamuwa da babban mutum ko tsoho ko na babba lokacin gaisuwa shin mai matsayin mai hannu ko sun kuyawa to shi abin da sha'anwa gaisuwa ta musulunci a gamu a yi sallama a gaisa hannu har ya tabbata a nan sarasar iya cewa idan kuka gaisa kai da musulmi aka yi hannu da hannu za ku zuba kurakure da ke hannunku kina akwai gafara ta kurakure ta laifi kada kuma a gaisa kurin kaga wanda ya duka ya kaga babu magana kaga wannan abu da ganin ko yoni ne ko babba ne ko sarkinka ne ba an gaisa ba kafin a sarar wannan lada kuma laifi za ku shiga maganin inhina inhina an daga ta ɗan fodiyo da kishiyar ya ɗan wurarenmu na irin gaisuwa mu a wajenmu sun kuyawa ita ce girmamawa ya ta matsalar ina a rasu haramu diyin da sun kuya take haramu ce wata za ta kai ga rukumi ta kai ma ga kahuci in kai da abin da kai kenan ba wata gaisuwa da aka yarda ta inhina a musulunci ba a sun kuyawa wannan sukan ce ai ba da dabi'a musulunci ya da ladabin shi kuma akwai wani al'ada na jahiliya jahiliya ce suke irin wannan lamarin na maganar sun kuyawa wajen gaisuwa kuma sun kuyawa girmamawa ba nan ba take mutum zai iya sun kuyawa ya gaida kai gusa ya zage ka inda mutum ne sai ka kama komai amma gusa ya zage ka ba wani girma ne don haka kamar imamu kurtubi da yawa sukan kawo maganin ganin an saba ana wa malamai haka nan wasu malamai kan nema su kare sun kuya a wajen gaisuwa da hira da ra'ayi mutum ya samu wannan littafi na na imamu kurtubi na tafsirin shi inda yake kawo wannan mas'ala ƙarshen kisa yusuf alaihi salam iya bayani cewa dukkan wannan al'umma a wannan a musulunci babu wata madogara babu wata hanya da za a halitta maka sunkuyawa wajen gaida wani babu wani wani malami cikin magabata cikin malamai magabata ba yan ra'ayi ba wanda ya ce sun kuyawa ta halitta wurin gaisuwa ga cikin sunan turmizi a nan salasa wani ya ce ya rasu lalla rajulun min na yarka akawu a fa'ina hali lahu kada la ya ce ya rasu lalla sai ya gamu da mutum dan uwa zai sun kuwa annabi ce la annabi ya ce la ba a yi ba a sun kuyawa kenan ba magana sun kuya wani gaisuwa kawo mutum ladabi in tsoho ne iya zama kana zamana da an ji ba sun kuya ba zan ka zama ne ba bai na kana ka da haka ma akwai wanda gadi amma ka zamana ba ba ka ba zamana ka zamana ka gyara zama ku gaisa da baba ko tsoho amma ba sun kuya gaskiya sai ta biyu da iya cewa a wajen aikin su ne wani ko shafa ne yake galaza musu za su iya gama sai alƙunutu eh ɗan uwa a sanin da nai mahi yawa idan aka ce shaf ya matsa a wajen ma'aikata to iya akwai wani abu da aka saba yi wanda na sakaki ko na rashin gaskiya tsaya da inda haƙin kuna kuna da wasu buka daba da wuya a zamanin ilaki ƙungiyoyi ne na san jikoki masu yi ƙashin gwamnati ma sandika ta ɗan gwamnati ko ba ta ɗan gwamnati ba a nijar nawa za a ce gwamnati a ce sai ba a zuwa aiki kuma an yi aiki kin sandika a nijar ta haƙarin gwamnati su gwamnati zai ce a yi ce ba a zo kun ba a zo kenan in har da kuna da haƙƙi gaskiya ne su riga za ta aiki ko ce muku kaza amma dan bai yi akwai matsala an kan haka to ala kullu halin ko ma dai ba haƙƙin bane ba ya gun gun kununci ku ya adda Allah da muku haƙƙin kuran ba yi babba addu'a hasabi hasbunallahu wa ni'mal wakeel ku yayi tayin ta kuran hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ya kuma ga Allah kuran hasbunallahu wa ni'mal wakeel ku yayi tayin ta insha Allah Allah ya kalin bakin dan kuma mu ba addu'a Allah ke yi sai to ina ga mutana sai yanzu ganin an jima ba ba da fa'ida ba fatara yau wata gara basa ta nafila wannan gara basa akwai ruwa cikin sayin bukari wanda abdullahi bin abbas ke tabbatarwa cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana yin raka hudu bayan isha in je gida kafin salar dare raka hudu yake wannan bangaren hadisin marfu ke na ibn abbas cikin sayyid bukhari abinda yake zawa da fadalan akwai hadisai mawdu'ai to illa akwai matsala kan wajen isnadin su za mu tsaya hadisai mawqufai akwai na amr bin as akwai aisha akwai ibn mas'ud wanda albani rahimahullah ya cewa wa'annan hadisai mawqufai a hukumce ba su matsayin makufi na matsayin marfuyi kuma damar ga wancan asalin abin ya tabbata ruwa sai labari me yake ruwa ya tsamu jita ɗaya cikin sabai ibn amr bin as yake cewa man salla arba'an ba'da isha kunna ka qadrihinna min lailatul qadar wanda ya sallaci raka'a hudu bayan isha za su kasance mai kamar ya yi raka'a hudu a daren lailatul qadar ruwayat amr bin as aisha ta mabin take cewa arba'un ba'da al-isha ya'dilna bi mithlihinna min al-qadar raka'a hudu bayan isha suna daidai da raka'a hudu da aka yi daren lailatul qadar hadisi ibn mas'ud yake cewa man salla arba'an ba'da al-isha la yajsil bainahunna bi taslim adalla bi mislihim min yatar qadar yace raka'a hudu bayan isha ka ayi sallama tsakaninsu za su maka daidai da raka'a hudu ta zanen da turkada wannan fadala ce ga rabasa ce kenan ka je gida ka yi ka kwanta ka yi komi ka yi raka'a hudu bari sha za ba kaman kayi su ladan kaman kayi su a zanen da turkada Allah ce muke mu da ni Allah na maja a yin karatu da eh haka magana kenan a ruwa ibn mas'ud ba sarma sanin su sama yin sallama sai bai bai bata komai eh amma mun tsaro ibn mas'ud kenan ka sallama da kanin ya tayi a tashi ba su da ba
وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون na'am dan tambayar ka ta zo da yawa maganar sallar raka'a hudu cewa tahiyya biyu ce ruwa ibn mas'ud cewa ba- babu sallama tsakaninsu ki dole da kai ba matsala komai me neman ƙarin bayani kuma ya kudin farda kudin fa'ida to eh, a'udhu billahi samina alim min ash-shaytanir rajim wa idza ra'a alladhina ashraku shuraka'ahum muna cikin bayanin irin abin da zai wakana a wunin kiyama tsakanin mabiya wani Allah da abin da suke bi wa'idar allazina ashraku shuraka'ahum idan waɗanda suka suka yi shirka da wani suka ga abin da suka bautata mu a duniya qalu rabbana haula shuraka'una das ya ubangijinmu wa'annan su ne muka gama ka da muka gama ka da su alladina kunna nad'u min dunik su ne muke bauta mu baka Allah su muke bauta mu a duniya fa alqaw ilayhim alqawl innakum lakadibun a lokacin nan sai su wa'annan ma'ana wa'anda suke wanda ake bautawa a matsayin abin bauta wanda ba Allah ba za su mai- za su yi raddin magana cewa innakum lakazibun kenan ƙarya kuke yanzu za su ƙaryatar da za su ƙaryatar da waɗanda suka ɗauke su abin bauta a duniya don ganin anan sun ga haza ba wani damar me aka cewa ba damar eh, ƙaryata zan ci a ma'ana ba mu ba ku eh, ba mu ba ku cewa ƙarya kuke da kuke kuna bauta mana ƙarya ce ka kenan za su ture bautar da suka masa a nan duniya kai ka rike shi shige maka a lahira to yanzu ga lahira ta tashi ga kai ga ta kanin ƙarya to za ka yi kaga a nan tun daga nan ta haɗuwa ta tabbata ga duk wanda ya bi wani Allah a nan duniya don haka kenan eh, sai wa alƙawar da Allah yawon ibn salam kenan tun da sun nemi maraba da su cewa sun ce kun mana ƙarya ba mu ba ku kenan yanzu su wanda suka bauta gonin Allah sun san ta ɓaci kuma ba wani damar gyara yanzu warƙar Allah salama yau mazin duk gaba ɗaya a ran nan وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون
wa alƙaw ilallahi min salam a ran nan gaba ɗaya kowa ya mai wuya zuwa ga Allah danganin an san a yau waɗannan abin da aka rike abin bauta ba Allah ba ba sa amfani komi yanzu gaba ɗaya sun koma zuwa ga Allah an mai wuya yanzu sai abin da Allah ya yi idan ganin ba ba abin da suke musu wadanda anu ma kanu yaftarun abin da suke bauta ta ba wanda ba Allah ba yanzu babu shi kaga kenan shine asara sun Allah yake cewa wa man adallu mimman du'a min dunillah waye ya bata kamar ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة
hum an du'a zakilun وهم عن دعائهم غافلون wa idha hushira an-nas kanu وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين Allah yake cewa wa man adallu mimman yad'u min dunillah waye ya bata kamar mai kiran wani Allah man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wanda wannan abin da suke bauta ta ma su yi ta addu'a su yi ta neman bukata a wajen shi har kiyama ta tashi ba zai iya biya musu bukata ba in ma kaga an samu wani abu cikin ligima ce da Allah ya bashi maimakon ya gode ma Allah sai bi ta ce ai wane ya bashi ko kaza ya samu amma wannan abun ba sa ba su da damar botar komai ba sa iya amsa musu bukata ta hatta yi shi kiyama wa ma an du'a ai makafirun ba su san ma kuna yi ba kan kana shirman ka ne ma yau lake balle ba kuma ta goma ka yan wa masu bauta goma ka masu bauta masu bauta wani Allah yanzu misali wani zai zai iya ga wani abala ya ce ya shi ruwa ne na shi wanki ya sama kai ya wuya lahira ko iya duniya ya sa abin akai masu kiran wani Allah suna da ana iya samun biyan bukata ana ana kuma da kidan da ko ya da kiran biyan wani bukata bai san ba ma kai eh ba ruwan shi ma abin da kai yace wa'annan mutane wa'iza hushirun nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadati makafirin dan gobe kiyama Allah zai gama duk wani wanda ya bauta ma wani ina ina Allah ya gama abu ruhul Allah gumin yaran wallahi yake cewa dun idan kana kana san wani idan ka me ka bashi haƙƙin Allah to ka tada mai hankali ka gobe kiyama ka tuce shi idan ka sa Allah ya tsaye da shi dalilinka an gwada mai ga matsayinka gabinka a filin kiyama sai a tsira shi saboda kai ka san ba kowa bane ba za ka ce babu wani alkhairi ba gundo bane ba ka ba wani da ke girmawa haƙin Allah don gobe kiyama Allah ya tsira ya tsira shi yace waɗannan da kuka bauta ma ba Allah ba gobe kiyama Allah zai tseda su kuma za su butulce ma su ce mu ba mu kukawa ba kai ya kuke yi. a shigar tsinuwa tsakanin ku da su in kana ga anan duniya ka kama wani Allah don neman wani abu domin su da yawa kudin don neman matsayin abu daban na duniya sai ka sun kafirce mu Allah cikin maryam Allah ke cewa wa takhudhu min duni alihatin li kullum izan واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا
kalla كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا na'am Allah ce wa takhudhu min duni alihatan li yakunu lahum izan mutane suna kama wani Allah wanda neman wani matsayi na duniya neman buwaya kuɗa abu daban na duniya haka da yawa suka kama wani Allah suka rike ambota Allah ce kalla sai ka tun bai ba da ce za su bujina ce ma ibada da suka yi a duniya za su ƙarya ne wai kuma alam da za su sama kishiyoyin su zama za su ga tsini ma juna ta ɗan wakilan babu wani alkhairi kana ga soyayya ce ka tada mai hankali kuma duk wanda yake da wani Allah a duniya ka bauta mashi gobe kiyama Allah ya tada ku tare sai ya tada ku ku duka tsini ma juna wannan tabbata ta gobe maka saukana kenan kurin abin tausayi ne duk da ka iya ba wani haƙƙin Allah ko abin tausayi ne Allah ce wa ala qawilin lahi yawmul salam a ran nan sun mai kauya gaba ɗaya zuwa ga Allah wa dalla anhu ma kanu yaftarun duk abin da ke bauta ma a duniya ya bace babu shi me ake bauta ma su wayewar mutane ta allazina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban fawqa al'azab bima kanu yafsidun Allah ce da wannan mutane da kan zargo karanta ta allazina kafaru wa saddu an sabilillah الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون alladhina kafaru wa saddu an sabilillah wayanda suka kafirce mu Allah kuma suka kange mutane daga hanyar Allah nan lahibi ne su sun kafirce ma Allah ba su yi ba kuma sun hana wani shi hada nan su wa min hana anu wa an anu su sun hana aje kuma su ba su je ba kuma sun hana wani je shi hum yana hauna anu wa yana su sun sun hana aje kuma su ba su je ba kaga lahi bi na nan kai ka ki kamar wani wani mai shi ne babban lahi shi yasa Allah ke cewa alladhina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban fawqa al'azab Allah zai dauka masa azaba kan azaba ga azaba ta kawucin su kuma ga azaba ta kange wanda ga hanyar Allah Allah zai musu haka bima kanu yusidun dalilin banna a saman kasa ko banna da kai shirka da Allah babu ba banna mai girma a saman kasa kan gama Allah da wani ya Allah ce gaba
ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم na Allah iya ba mu labari ko ba annabin shi labari cewa gobe kiyama ranar da za mu tado kowace al'umma da mai mata shaida ma'ana annabinta kuma annabin kowace al'umma daga cikin al'ummata a cikin annabin da cikinta za a ware shi mai shaida a kansu waje ina bika shahina ala haula kuma kai ma za ka zo mai shaida akan wannan al'umma mashi cikin sahih bukhari sauran wurare hatta cikin sahih muslim manzana wata rana abdullahi musul ke cewa manzana iya cikin sabai yace ibnu mas'ud karanta mun qur'ani inji yace ya rasulullah أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل يا رسول الله زن كرن تاما القرآن نيدا كينا الحالي كي أكا سوكا من القرآن يتحب أن أسمع من غيري إنا سوني ما يجوني إياي ابن مسعود يقولكو سنك هركو النساء إذا دي دي وانا مسألة فكيف إذا جئنا من كل أمة شهيد فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء وجئنا بك على هؤلاء شهيدا
حسبك ابن مسعود يلقوا هرقوا سورة النساء إذا دي دي دي وانا ورم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد يا يا حال متاني زي زمانتو a lokacin da za mu zo ma kowace al'umma da mai shaidarta mana da annabinta waje ina duka ala haula shahida kuma kai za mu zo da kai mai ga waɗannan al'umma taka ibn mas'ud ke cewa ina zawa daidai nan sai na ce mu hasabuk hasabuk ya isa ya isa sai da na juya sai na ga hawaye na kwararawa daga idan shi iya kuka yan wannan idan ka rakasa hankalinka me magana kenan tashi hilin kiyama za a tsaye da kowace al'umma da annabinta kowace al'umma za a kawo ta ga ita ga annabinta yau mai jima'ullahu rusula
يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب kadiba tashin hankalin wannan manzanni da Allah zai tambaya wani annabin an ba shi kashi wani annabin an kashe shi ma wani annabin ya shirya irin irin wuya ba abin da bai kana ba amma saboda tashin hankalin wurin kiyama Allah ce yau mai juma'ullahu rusula ranar da za Allah zai tattara dukkan manzanni a filin kiyama fa yaqul ma za ujibtu ya ce musu wata irin amsa aka ba ku kin kona ana zama tambaya wani irin amsa mutanen ka suka baka saboda tashin hankali da rikicewa qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub ji abun da kawa za ka Allah Allah ba sani ba ba mu san ba ya sun mance da abin da ya mance ta yanka ne gurin la ilma lana innaka anta allamul ghuyub ya Allah ba mu da masaniya sun manci a jinan ka annaba muke magana wani an kashe shi wani ya ta kashi ga kai amma sun sun mace ma su Allah Allah mu sani ba Allah Allah kai ne masanin gaibu abun tashi hankali mai girma ne شنو قال لك
فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين فلما سألنا الذين أرسل إليهم الله تتبس فلما سألنا الذين أرسل إليهم تبس لزام تنبي وإن دمك أيكا مسد منزلي قوة الأمة sai an tambaye ta wannan sa'anar da musulun kuma su manzannin za a tambaye su wata irin amsa mutanen ka suka baka alhali Allah ya san ku Allah ta bala kusa na alayhi da ilimi Allah ta za mu ba kowata domin su su bin iya sun mace da komi to Allah shi ne masanin zai ya san komi ta fara na kusan na alayhi da ilimi za mu ba kowata al'umma sakamakon abin da yau kana a duniya kuma ta da ilimi da ilimi sai Allah ce o ma kunna ghaibin ai daman lokacin da kuka rayu da annabinku da irin wannan shiga suka rubuta shirka Allah ce daman muna nan ba a yi wani abu a wajen idan Allah Allah iya gani Allah ce muna kada muna ganin ma kunna ghaibin kin Allah a gaban shi akai komai haka wannan manzali sun manci kuma shi Allah bai mance ba bi ilimin da ba ku ko ta al'umma to shi aka ce anan akwai hadarin cewa ku zo gaban Allah ya tsira ku da annabin da ya aiko muku domin shi Allah subhanahu wataala bai alaƙa da kowa cikin kowace al'umma sai da annabin da ya aiko mata shi ne wasta mai ce kaza za ku buku kaza kaza nake so ban san kaza wannan annabin da aka aiko muku shi ne wasta da yake gaya muku saƙon Allah ba wanda Allah ke magana da shi na haka ke yanzu jawabi idan an tsaya a gaban Allah gobe kiyama mutum aka ce ido zai na fata zai nuna aka ce ido zai na fata idan aka tsaye da ka a gabanka abin da kake yi a rayuwarka na ibada ba annabi ya gaya maka ba wajen wa zaka annabi ya ma shaida annabi zai ma shaida abin da bai gaya maka ba za ka hau wani abu na ibada annabi maka shaida abu annabi bai san shi ba da gabe shi da kan shi ba kuma kai da mai san tsayawa a gaban Allah lamun lafiya ya iya tsayawa da hujja a gaban Allah tula duk abin da kai na ibada ka tsaya kai ba abin da wanda Allah ya aiko shi Allah ya ko shi Allah ya zaba ya aiko ya kawo sakon shi duniya me neman tsira ya bi duk wanda ya bauta hanya wallahi ba ta wannan ba wallahi ba da tsi kuma ba zai tsira ba bai fice lafiya wannan mutum mai san tsira da kawo hanya Allah ko ga Allah ya ce ga manzon da ya aiko kowa ne ne a wannan hanyawa babu na kuwa ba wani zai saba wannan kabi kowa ne Allah ya ce manzan Allah ya ce ba wani kama ta a da a ce ƙarin bayan sabai wanda su aka rayu suka abin da aka yi amma sahabi bai kama ka na manzan Allah ya ce kai kaza to wani ce ba a yi wani sahabi ce ba a yi ta wata abi ta manzan Allah sahabi ya kuskure akwai abin da bai gani misali akwai abin da bai sani ba na kama babu hujja ta ɗan adam mai neman ta gobe kiyama rike hujjar Allah ya ce annabi ko sahabai da yan baya suna maka bayani magana Allah me take ni me ake nita amma ba mai kama ga magana sa an wa'annan ka doka ka riki babu garanti ba wannan ba babu garanti sai Qur'ani da Sunna sunna garanti duk wannan wani san kuskure an ba wannan ba sai dai bayanin wa'annan ababe na sahabbai da yan baya take da haka Allah ta zai ma ko yawa manzannin tambaya kuma yama wanda aka aiko tambaya wanda ce zan baku labari labari na gaskiya kuma sai ma makun na ga'ibin da mun ba mu fako ba muna nan ina Allah iya ga abin da ma kai wannan shine wa tashin hankalin mutum je ma Allah ba kan hanya ba da Allah wanda Allah ya koya mishi Allah shi da maka sunna ci gaba kenan ayat da zamu karanta da mu da kenan wa yawma nab'athu fi kulli ummatin shahidan alaihim ranan da zamu tado kowace al'umma da mai shaidarsu a cikinsu min anfusihim daga cikinsu Allah ya koda da manzo wa ji'na bika shahida ala haula kai ma Muhammad mu za mu zo da kai kana mai shaida ga waɗannan al'umma taka wa nazzalna alayka alkitab tibyan li kulli shay muna nan nazzalna nazzalna akwai mun anzala nan nazzalna mana an an an ɗaya daya kai mun rika sabkar ma da wannan littafin alkur'ani dan qur'ani bai zo zama guda irin na saura ko inji ya zo daban-daban mataki mataki kai mun mun rika sabkar ma da alkur'ani wannan littafin tibyana da kullu shay da amaka bayanin komi wani ayata ka wannan wacce ta ka wannan wani ta ka wannan a maka bayanin dalla dalla da abin da yake mun fa da amfani ku duniya kaira Allah ku bayanin dalla dalla shin tibyana shin bayanin komi da ban da abin zai amfani ku duniya kaira yace wa hudan wa rahmatan wa bushran kuma qur'ani abu uku ce shiriya ne kuma rahama ce ta Allah kuma bushara ce amma ga wa yake zamantowa shiriya ya zamanto rahama ya zamanto bushara lil muslimin ga masu mai kauya ga Allah Allah sa masu masu mai kauya ci gaba inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ɗan uwa wannan aya kamar na billahi bin mas'ud ke cewa ajma'atu fi qur'ani ajma aya wata kowace gama komai da komai a wuri guda yace li khairin imtasalu bihi kul sharri yusrimu minhu hannu kai ya ce aya da ta kota aya gama ababe a wuri guda ɓangaren alkhairi don ka yi ka aikata abin da aka gaya ma na alkhairi kun ɓangaren shari don ka nisanci aya ce guda a wuri guda allah ya umarni da wasu ababe guda uku kuma ya hali da abu guda uku a cikin aya guda ya hora cewa inna allah ya amur bil adal wal isa wa ita'i dhil qurba Allah iya umarni da adalci da kyautatawa da kyautatawa dangi na kusa wa yana an alfasha iya hana alfasha wal munkar da mugun aiki wal bagai da zalunci izukum la'allakum tazakkarun kan ku galgadi don ku zamanto masu wa'azuwa ne wace adalci zai ta gama komi adalci ya gama komi adalci gobe ga dan adam kaka gama Allah da kowa kin sai shi zalunci ba zalunci ga bawa ka ba wani bawa haƙƙin Allah kuma adalci in wa a cikin rayuwa yau da gobe a gida ne a ma'aikata ne a gari ne a ƙasa da ko aina ne kowa san muhimmancin amfanin adalci cikin al'umma ko aina kai ya samu kyakkyawar rayuwa ko a na aka yi shi ko a shari'a ko a ina ne in za a yi al'umma za ta rayuwa cikin kyakkyawa cikin nutsuwa za ta rayuwa shi ne allah subhanahu wa ta'ala sau mahimmancin adalci yake magana ko da ولا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى
akasan akan samu mutum iyayewa wani dan adawa ka ne ka samu wata dama a kan shi wanda sai abin da ka hudi za a amince za a yarda da shaidar ka ko kai kuma ce ma ya zo hannunka a kan shi ya ka maka shi Allah ce wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'jibu kada adawarka da wani duk irin adawarku da shi kar wannan adawarka da shi ta sa ta ɗauke ka ka ƙiyin adalci a kan shi da iya maƙinka ko da kahuri ne aka zo magana adalci za ka mai adalci baka zaramta shi an ta haƙƙi shi Allah zai kama ko kahuri ne ko kahuri ka zaramta ko kiyama Allah ya kama ka ba a mutum bai da zalimtar zalimtar wanda yake mana zalimtar wanda yake kauri ne daga Muhammad zara ke ban labarin cewa wanda ya zalimci ko ya cuci kafirin amana gobe kiyama idan ka kashe shi ba ka samun kamshin aljanna kai tsaye ya ka janna ba ka so alkawari ne na amana iya da haƙƙi eh kaka zalunce shi ko a kasuwa ko a menene a ka makamar amana ne in kai Allah zai kama ka Allah ce kanku kadda adawa ku da wasu ta sa ku kiyin adalci yace ijidu huwa qarab littaqwa ku yi adalci kuma shine mahi kusa da tsoron Allah kina Allah ya san ya san shi kwarai shi takawa yin adalci cikin komai wannan kenan a kowane bangaren rayuwa adalci yana yana kawo kyakkyawar rayuwa tsakanin al'umma a gida ne in ina ne kake da muhimmanci akwai abu da yawa san adalci yace aka ce ihsanu kuma kenan kyautatawa dukkan bangaren rayuwa ta mu'amala ta iyalai ta ina ne ka zamanto mutum mai kyautatawa inna lillahi wa muslimin Allah ta masu masu kyautatawa zama to ko ina hatta Allah ce hatta da kalma qulu lin nasi husna hatta kai bakan bakan bakan magana magana mara kyau buka ka kamta magana kyakkyawa Allah ce qulu lin nasi husna ko mutane magana mai kyau mai dadin ci kaga mutum bakar magana ko zama wannan bata dadi bakar magana bata dadi kenan ku zama to masu kyautatawa nan ba a keɓance ba a ko dukkan ɓangaren rayuwarka ka zamanto mutum mai kyautata ma al'umma da kyauta ma bakan zama ne in uwa ne in ma mine ne na hawan zai iya cewa in aka san haka nan misali bangaren bangaren bangaren iyalai ko bangaren yan uwa sai ce ni ina ma yan uwa na kaza kaza amma bisa kyauta mun na fasa kakka fasa ka ci gaba da yi mu zan sarrafa make cewa ni da quraish da san quraish su kauce mishi dewa yace quraishawa suna musguna alaƙar mu ta zumunta yace zan ci gaba da kyauta wani alaƙa matuƙa zan iya wani zuciya rasulullah dangina ina musu iyakar kyautatawa amma suna musguna mun manzo Allah ce ka ci gaba da kyautata musu su suke halakar da kansu kuma Allah zai taimake ka a kansu kenan wanda kai kai kai na so kai dan Allah kura shi akwai kai dan Allah kura yace wa ita'idul qurba kuma ka zamanto mana ta zuwa zewa dan dangi mana taimaka ma abuka yan uwa dangi Allah ta wanda qurba haqqo wal miskin wa min sabil Allah ta kaba yada haqqi wanda wanda qurba haqqo wal miskin kaba dangi haƙƙin su da talaka wa min da hanya kenan akwai dan uwa iya da haƙƙi kanka dan uwa ana magana yan uwa haƙƙi wanka kananka duk wani danginka bakin abin da Allah ya baka dama iya da haƙƙin kyauta ba yau muka samu wani wata mu'amala da ake anan ta uwaye balle uwaye sai a samu wata matsala tsakanin misali babanka da wani ɗan uwan shi ko wani uwarka da ƴan uwanta sai ɗaya ce ka ƙara zuwa gidan wani bala kai ka tarin shi ɗan kana da hali sai ɗaya ce ka ƙara kyauta ma wani in ka tabi ya yi maka ba ana kan cikin wayar kuma sana su hana taimaka ɗan wasu sarfiyarsu wani abin da wakana da yawa da yawa cikin al'umma ɗan wa musani akwai bambancin abuta ta duniya da jini da zumunta zumunta ba baban ka bai baka da ta ko uwa ka ta baka da ta ba su ba suka baka balle su amshi Allah ne ya riga ya gama uwarka bata da haƙƙin ta hana kama ɗan wata alkhairi manzan sarar iya cewa ina maɗautu fil ma'ruf ana ɗa'a da aka ce a ma uwaye ɗa'a ana musu ɗa'a ne cikin abin ƙwarai ba a ma uwa ɗa'a ta ce kakai taimaka ma ƙanwarta ko yadda ko karanta ba a nan ba a mata ɗa'a ta huce haddinta haka uba ba zai ce ba kaka taimaka ma ɗan uwan shi ko ji an wanka ka taimaka ma wani ka taimaka wani ba a mai da'a ana ya huta haƙƙin shi kaka ma wani magana a a babbe da wani haƙƙin zan tsina maka me mai tsinuwa Allah tsina maka Allah tsina maka shi Allah tsina maka shi a ce Allah tsina maka shi Allah ya ce kaka bi shi ana Allah bi ma ko su ba abin zan zame ka ku kan maka ciwon ka ko daya dan ta ce dan ka taimaka mana Allah tsina maka wallahi Allah bi ma komi ita ce ma a matsala eh tana neman raba zumunci ko shi uban da kai ba shine Allah zai kama da alheri zalunci ta in wani abu ne mutum da shi da samu da cikin al'umma haka nan kurin uba ko uwa ka doka su ce kurin ka ai kaza to anan mu sani harkar zumunta wani ba sayan da akai ba kuma ba a sai da ta Allah ya riga ya gama ta kuma Allah zai ma tambaya kan haƙƙin zumunta haka nan anan ba a da ga wani a fata zumunta a ki zuwa gidan wani ko a taimaka mashi ko ya faɗi ba mai da a nan kuran ya ce wa yi ta'adul qurba ya ce wa yanha anil fasha'il munkar yanzu bayan da yanzu umarnin adalci da kyautatawa da taimaka ma dangi in wa magana ta zumunta ta ruwa tabbatata daga cikin sirri jami mazan sama yake cewa ma min zambin أجدر أن يؤجل الله أن يؤجل الله عقوبته في الدنيا ما ما يدخره لصاحبه في الآخرة من بقى وقت الرحم تقول أنا من مزانا كتوا صلى الله عليه وسلم بيجاب ولد زني أتكلم زني يتي بيجاب ولد زني da ya cancanta da Allah yake gaugawata hukumar shi tun a duniya Allah ya kama ka a duniya ya kama ka kuma gobe kiyama ya ma tanadin kuma azabar lahira kenan menene lahin da Allah bai bada shi a lahira a duniya ya kama ka kai yace wannan gini zini ne ce zini zalunci da yanke zumunta wannan lahin biyu kamar kaga zalimi dai diyan da ya kai wata hanyar amma sosai nawa ka gara kallo gaban ka ya kai kaza yake min kashe shi ka kashe shi yanzu amma sosai a duniya Allah ya ga abin tara ga ya kare Allah gaba ka tara ma Allah hana ka ci to da wanda an gama ka tara ka tara ga tension ga diabetes ka ciki shi zo ka mutu sukari ka mutu to ya zala ta duniya ba ki shi kuma hatta in ta ga mutu kai gaya asan da ya bata kai gaya hatta da mata ta kalle su duka dudu ya an gaya maka kuma a sama kurunikin kurunikin da ya bata wata bata uwa kurin ka taba ga mutu haka da wata ayyana haka da wata kan mun ta haka ta yi akwai mun gowa da kadar kan taba sai inda za ku tukuru kun zuka jita likita sai Allah sai ka san Allah hana kaci kuma daga da wasu ƴan banzan diya suka kallo kuma take ci kuma eh miya gun ɗayan suka diya ba za ka zuwa ba su ba tun mai ragar da su sai ka iya su bata abin da rai ya kallo take ci kun suka take ci ya tara amma ya zai in wa takaice Allah bai barin azalimi manzala ce a duniya da mu yanke zumunta da azalimi tun a duniya Allah sai ya kama su ya tuba tun da wuri ka tuba tun da wuri a duniya ya kama kuma ko kiyama kuma ya kama ka ta haka ka kenan yanke zumunta ka dari ne kar ka yarda wani ya sa ka yanke zumunta eh hakuri an cutar da kai kai ka je miji ba kai je ka eh bakin naka ka bashi da Allah kuran amma abu ne mai girman gaske wanda gobe kiyama na wanda bai gobe kiyama a bakin siradi tana da ita da amana annabi suna cikin suna gabar siradi ba mai hucewa lahiya duk mai cin amana ko mai yanke zumunta sai hucewa lahiya Allah ta nike mu wannan abin da Allah ya jero adalci kyautatawa sadar da zumunta wa yana an alfasha da munkar kuma Allah Allah ya alfasha da munkar in wa alfasha an ce lahin da ya yi muni ko da ɗabi'a mutum mace kaza kurum a canza wani ya nan uwa shi kowa san abin ya kai gaya akwai abin da ko mutum bisa addini ba kina abin da ya kai gaya wajen muni wanda kowa zai bayyana da muni shi munkar abin da yake shari'a ta haramta shi ma amma ba kowa iya zai gano muni shi duka dai banna ce da babba da karama ya ce wani bagai kuma ku zanci zalunci nan zalimta a ce nan shiga haƙƙin wani cin albagal cin haƙƙin wani duk abin da shaɓar zaka ci kuɗi ne mutunci ne menene kaka taɓa wani ma komi akwai ɗan sauƙi idan tsakanin kai da Allah ne yau Allah na malafi zina ce shan giya ce menene kai yau ka tuba da Allah shi ke na an ƙare amma ka ci kuɗin wancan ka ci na wancan kuma balle kuɗin ƙasa da mutumin ayoro da na ungurti da na zurku da na mai mujiya eh da na ɗanyi ta eh da can kolo wajen kolo ya kawo kina duk wannan mutanen duk wanda ke wannan garin kewayen iya da haƙi a wannan dukiya to da Allah ne ka ci ka tara ko ka tuba ka san da akwai matsala shi ne matsalar da ke yin mai alkhairi da kakkaci kurin kakkaci mai alkhairi kakkaci kurin gaskiya magana shi ne kurin kakkaci kurin Allah ya yi ya ce irzukun Allah ya muku galgadi kan wannan bayanai da ya gabata muku na maganar umarni da adalci kyautatawa taimaka ma dangi hana alfasha da karama da babba da munkar da zalunci Allah ya muku galgadi muku wa'azi kan waɗannan aiki da wannan dokoki nashi da hali da umarni da ya kuyi hali kakkuyi ya muku wannan wa'azi la'allakum tadhakkarun dan ku masu tunatuwa masu astuwa Allah ya samu masu astuwa Allah ya ci gaba
وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون نعم نعم shi marina Allah ya mana umarni da cika alkawari duk abin da muka yi da wasu ne da jejeniya na alkawari ka cika ku auku bi ahadin la idza ahadtu ku cika alkawarin Allah idan kuka dauki alkawarin yan so musa aka ci ahadin la saboda ana zawwa a yi magana karantsi da Allah a nan da ku biyu ne yanzu ka sanyo Allah cikin lamarin yake cewa wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha kan ku warware rantsuwa bayan kun kulla an zo an yi alƙawari domin abu ne sananne dan adam bawa ba wanda yake tsoro kamar Allah mahalicin shi mutumin imanin iya yarda idan ka gama kasa Allah ya lamarin kace na rantsi da Allah misali wallahi kaza iya yarda dan ka sa Allah cikin lamarin to mutum ya yarda ya amince kuka yi alƙawari kai rantsuwa da Allah ya kamata ka cika wannan alƙawali na Allah na Allah ya baka umarnin an sa Allah cikin lamarin ka ku warware rantsuwa bayan kullata ya ce wa ƙadda atumullah alaikum kafila kaji domin kun sanya Allah shi da kafi me ka gida nan ai dalilin rantsuwa kai da Allah shi na mace da kai sannan yarda da abin da ka wani kai nan ka sa Allah shi ne kafi wanda ke yanke ɗaukar yau na abu gaba da aminci tunda kun san Allah ta haka ku yi kokarin cika rantsuwa yana alƙawari kan ku warware bayan kun kunna illa na uwa rantsuwa da ake hanin warware ta akwai bambancin rantsuwa ta uhur ta alƙawari na yarjejeniya akwai rantsuwa ta zanyi ko ba zanyi ba yanzu misali zai yi cewa wallahi ban na ƙara zuwa gidan wani ko wallahi ban na ƙara taimaka ma wani ko wallahi sai na je na sha giya ina jin ɓata mai rai ta kuma masu sha wani giya in giya ce sha wani giya ya sha ma giya ma shi kan taka to kenan lokacin da kai rantsuwa ka ce ba ka zuwa gidan wani bayan na ake alkhairi ne ba na sai makama wani manzana sallallahu alaihi ce irin wannan idan mutum ya rantsuwa amma karuwa da yake cewa manzana ka cewa inni wallahi insha Allah la a'lifu ala yaminin fa'ara ghayraha khairan minha illa atatu alladhi huwa khairun wa tahallaltuha wa kafatu an yamini tarwaya manzo Allah kace wallahi yace zan yi rantsuwa kan wani abu amma na rantsi sai in ga misali da maku na rantsi Allah ban na ƙara zuwa gidan wani shi ko na aboki na ne ko dan uwana ne kaga wani alkhairi ne na rantsuwa ba zan yi ba to anan babu hujja in ce ai na riga na rantsi da Allah ban zuwa gidan wani nan manzo Allah ce ka dogara da rantsuwa ka ji aikata alkhairi ya fi lafiya kan taka rantsuwa ka ce daga ƙarfi na da na rantsi a'a na abin da yake kanka ka yi rantsuwa ka yi alkhairi to ka yi kan fara rantsuwarka ka je ka yi alkhairi nan so ake ma a warware ta eh a yi rantsuwa bannin kaza to yanzu kuma abin wani alkhairi ne ka yi kafara na rantsuwa sai ka sha giya ka sha giya sai ka yi kafara a takaice dai rantsuwa kar ta saka don ka zaka ta wanda ba aure yawa ta alƙawari da aka yi da wani eh inna allaha ya'lamu ma tafa'alun domin Allah ya san abin da kowa ke aikata
me ce gaba
ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون to yanzu dai abin da ya gabata wata aya na biyar ta tsalke aminta wa afu bi ahdillahi idza ahadtum ku cika alƙawalin Allah idan kun doki alƙawalin wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha ka ku warware rantsuwa bayan kun karwa ta suna Allah wa qad ja'altum Allah alaikum kafila kun sanya Allah ya zamanto kafili akan mai ɗaukan yaunin wannan abin da ku rantsuwa na alƙawali inna la ya'lamu ma tafa'alun Allah sabu da kuke aikatawa yace kashe kuma wala takunu kallatin na kadar gazala min malik wato an kasa kar ku zamanto kallatin na kadar gazala kamar wata warware zaranta nan gazal nasu da ake da ake war da ake yin zare da abdu gawa da ana kada wanda yasa abun kadin kadin mutane da wani tsahida na mazari ba ake mutsa da abdu gawa tsahi take yi da da musu gona tsahi ba kenan abin da ake yin zare domin na dauko abdu gawa ya sada shi wani abu ana ana haka ana zuwa haka ake zare da sada da hannu na ma'ana kan ku zamanto kamar wadda take warware zaren da bayan ta kulla nan karin magana ne wasu na cewa an samu wata hakika a haka a makka ne wadda take wuni tana tana tana kulla zare gaba ta wuri gaba daya sai ta yi ta kuma ta wuri ta koma baya to wannan wancan ma wancan ma kace yace mun sani sun ce ma kace yace to Allah ku da halitta karin magana amma akwai wata take ne imani ne nan ma'anar magana kinaya ce ta magana ba a san mutum ya alƙawali ya warware aikin banza ne kamar wanda ya ta wuri tana yin zare wuri mace tana kuma ta warware ya ta aikin banza kenan yan bai dace ba kawa kai kai haka na kai kwalli ka warware alƙawarin da kai ce kenan halattin na kafa gaza da kamar ta warware zaranta min ba da kowacin bayan zaren ya ƙarfi ya kama an kasanta warware ta sun tishi ta koma baya tattakhidun aymanakum dakalan bainakum kuna ɗaukar rantsuwa tsakaninku dakalan ma'ana nan dan yaudara kawo mutum rantsuwa don yaudara kura don yaudara kai kika da wasu ke ba kaka mutum rantsuwa da Allah baka yin kaza kuma ka kai ko ka rantsi da Allah za mu kai na yarda kana kaza ya ai cewa ya kai garo ne ka nan kina rantsuwa ka ka sa kuma Allah ka yaudara da shi shi ne wa musulunci nake kula da alƙawari na ga ma'auya muna kristiyan lokacin kasan shi har kai hayi cikin Europe cikin Turai cikin hayi da yaƙi da yake yi sai wasu mutane wata al'umma wani gari ne sun sa hannu na yarjejeniya ba sa yaki wata kaza ko shekara kaza yanzu ma'auya ya so fita ya ito nan dama ya ɗauki dama ya kama hanyar garin misali an ce abin alƙalin zai ƙare farkon watan muharram alƙalin muka zai ƙare sai lallaba kusan garin kenan farko da premier hukun sau haɗa kuma sun da ba da tsawali akwai amur bin amasa cikin sabi amur bin amasa ya gane auya kama ya ya ce allahu aka ya ma auya la kadara la kadara ma auya kake yaudara kake yaudara ce mene ne ce naji manzana yana cewa idan ku alƙawari da mutane kakka yaudare su ku sani ba a gaya masu yau abu ya ƙare ba ka yi yaudara da taure ne amma ganin za a yi wani abu bi dace bin yarjejeniya ya ce la la la ita na ji manzansa iya ce idan ku sa hannu kudin sau kusa hannu kudin wata mutane ta zaman lahiya kadda ka yarda ka kai masa hari sai sun san da abin ya ƙare ta kusa shari'a ta kuɗayi ba sai ya mutara kare bani ko ga maganar wannan huzaifa da baban shi sun yi hijira daga makka za ta madina manzala ya zo badar a lokacin da manzala yake buƙatar ƙari annabi ya mutu da ɗan mutanen kaɗan ya san maza a yaƙi kuma yake ga dangane yaƙi ya kama manzala iya buƙatar mutane ga Huzaifa ga baban shi amma a hanya Huzaifa kurisha sun tare shi da kyan ya dauki alƙawalin su za mu sake ka amma kaman alƙawalin ba za a gamu da kai ba a yake ne suka ce sun da shi baban shi Huzaifa aka sake shi ya tsero da ya zo ya zo manzon Allah abadan ya shiga cikin tawaga ta yaki ya kai ta suna ga abin da muka yi da mu da kureshawa ni da babana manzo Allah ya ce auki adam ka cika masa alƙawarin su kuma za mu dogara ga Allah bai yake su ba mu bukatar ku kutai ku annabi bai zai ba shi cikin abinci ba kawai ne ma ya musulunci ya san bai sanya wadara ko da kawuri ne ka cika alƙawari ai ba sanya wadara yace kenan تتخذون ايمانكم دخلا بينكم يعني ولا تكونوا كالتي لك تتخذها بل من مرق وتن كاسا كبو زمان تو كمان وتك وروري زرانت بايا كري ان كاسا توروري بيكوما بايا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم كنا دوكان رنسوا تكانكم تزمان تو رنسوا يودارا دانك يودار وني ان تكون امه هي اربع من امه wani yace kuna haka misali kun sa hannu na yarjejena da wannan wannan gari daga baya ku gano ga wani gari wanda shi ya wannan ƙarfi saboda saboda alaƙa da wancan garin mai ƙarfi ya ku warware ta wannan aje kuma a gare shi kan ku yi haka nan don wata al'umma ta haiwa ta ko ƙarfi ku yi warware a kwallon masu kaɗan ko ƙaramin ƙarfi kan ku yi haka nan in da kuna kwallon ko zuwa da ku cika shi eh ta kuna haka an ta kuma umma ta yi arba min umma don wata al'umma ta yi yawa a kan wata sai ku yi aiki da mafi yawan ku yi dare ‘yan kaɗan ku yi haka inama ya budu kuma Allah bi Allah yana jarraba ku ne jarrabawa ce ku ga yadda lalle kuma da wannan ku sami haka ji ya zama bulan adar wannan makon mu je zama a kan ku ne jarraba Allah ya jarraba ku ne kan ku yarda da yawan wasu ku ta da alƙawalin wasu wal yubayyana lakum yawm al-qiyamah kuma za a ƙara nan duniya gobe kiyama Allah zai muku bayanin duk ma kuntum fi takhtalifun duk irin rigima da kuke a nan duniya tsakanin ku da wane ne da wane ne Allah zai tada kiyama yayi hukunci tsakanin bayi ya bambance kowa da kowa da mai gaskiya da mara gaskiya kenan akwai kiyama nan za a bayanin komai komai dalla dalla wannan ga lokaci Allah kai mu satan sanin insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته